إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجئها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله إن العبادات من أعظم الوسائل التي تقرب العبد إلى ربه عز وجل عباد الله إن العبادات من أعظم الطاعات والقربات إلى الله جل وعلا ومن أعظم ما يدخل في باب العبادات أركان الإسلام الخمس والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأبر بأنه بني الإسلام عليها وهذه الأركان الخمس هي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر التي الذي قال فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذه هي الأركان هي أركان الإسلام الخمس التي ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن متفرقات في آيات عديدة وهي مباني الإسلام التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وهي أصول العبادات وبها تزهر رونق الإسلام وبها يزهر نور الإيمان وبها يصبو العبد إلى العبودية الخالصة هذه الأركان الخمس مرتبة حسب الأهمية وحسب الأقدمية وما يهمنا منها هو الركن الخامس وهو الحج لأننا في أشهره فالحج عباد الله من أركان الإسلام الخمس وهو فرض واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر على أدائه فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فالحج فرضيته مقيدة بالاستطاعة والاستطاعة هي الزاد والراحلة والقدرة على الأداء وفرضية الحج ثابتة في كتاب الله عز وجل في غير ما آية يقول جل وعلا في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت لمن حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال أمرا مقارنا فيه بالعمرة وأتم الحج والعمرة لله من هذه النصوص ومن هذه الآيات نستنتج بأن الحج والعمرة قرينان ونستنتج بأن الحج فور وواجب يجب عمله على الفور إذا قدر عليه الإنسان وهناك أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرضية الحج فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة والذي اتفق عليه الشيخان قال العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهن والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عباد الله هذه نصوص تحتم فرضية الحج والعمرة هذه نصوص تحبذ المسلم ليصبو وينهض إلى أداء هذه الفريضة هذه نصوص تبين لنا منزلة هذا الركن الخامس من أركان الإسلام واعلموا عباد الله أن الحج في الإسلام هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في أشهر الحج والتي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تقربا إلى الله عز وجل على وجه مخصوص طبقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عباد الله إن الحج الذي يحل هذه المرتبة العظيمة والذي له هذه المنقبة الكبيرة قد فرض في العهد المدني في العام التاسع من الهجرة وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في عمره مرة واحدة وهي حجة الوداع المشهورة التي رويت عنه أوصاف الحج وأعمال الحج حج هذه الحجة في هذا العام عام العاشر من الهجرة وروى عنه جابر بن عبد الله في أحاديث وروايات متعددة روى عنه صفات المناسك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايات التي رويت عن جابر في كل مقطع أو عمل قام به يقول خذوا أني مناسككم وفي لفظ آخر يقول لتأخذوا أني مناسككم عباد الله إن الحج يفتقر إلى النية ويفتقر إلى العزم وإن كان الإنسان ليس لديه عزيمة فما عليه إلا أن يعزم وينهض ويصمم في قلبه أنه لو تيسر له يجعل من أولويات ما يفعل هو الحج Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa khutbar mu ta yau tana magana akan wani abu wanda yake tunkarar mu ɗaya daga cikin rukunai na musulunci guda biyar kawai yadda manzan Allah sassa ya ce an gina addinin musulunci akan rukunai guda biyar ya fara da kalma ta shahada da kuma kalma ta risala a shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah da kuma tsaida sallah da kuma ba da zakka sai kuma azumi na watan Ramadana. Wa'innan ayyukan da akwai wanda yake maimaituwa lokaci zuwa lokaci a kullum wuni da akwai wanda he shekara-shekara da akwai wanda yana maimaituwa a tare da kai a kowane lokaci kawai kalmace shahada kowane lokaci kana tare da ita da ma'anarta da riko da ma'anarta shi kuma aikin haji na daga cikin wanda sai a shekara yake maimaituwa aikin haji wajibi ne farilla ne kuma yana da fadala mai girma gaske aikin haji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa yana cikin rukunan musulunci abin da yake rukuni daga cikin rukunan musulunci su ne tushe na ibada da su ake gina musulunci idan suka rushe addinin musulunci ya rushe aikin haji yan uwa Allah madaukakin sarki yayi umarni ga manzala sama yayi shela ga mutane akan su zo su yi aikin haji aikin haji sunna ce ta annabi ibrahima aikin haji sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah maɗaukakin sarki ya ce haƙƙin shi ne akan bayi su ziyarci ɗakin shi sai aikin haji sannan kuma hallo allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ya ce wa timmul hajji wal umrata lillah ku cika aikin haji da umra domin allah imamu shafi a ƙarƙashin wannan aya yake cewa wannan yana nuna maka aikin haji wajibi ne umarni ne aka yi al'amru ya ta wujub sannan yana nuna maka aikin haji da umara wajibi ne sannan yana nuna maka aikin haji ana so ka yi shi da gaugawa duk lokacin da ka samu sharaɗin ya cika a gare ka manzan Allah sallallahu ya faɗi matsayin aikin haji wani lokaci ya tashi ya khutba a kansa a gaban sahabban shi yace ya ku mutane Allah ya wajibta muku aikin haji da ku dage ku yi kokari ku yi aikin haji a wani hadisi ya ce ku gaugauta wajen yin shi saboda baka san ba rishin lahiya ko wani uzuri yana iya gabato maka ya hana kai sannan kuma hallo manzala san ke cewa dukkanin mutumin da ya aikin haji idan ya tashi dawowa ya gama aikin haji kawai yadda mazala ya koyar zai dawo kamar yadda ma'aifiyar shi ta aihe shi bai da wani zunubi sai lada aikin haji yana da matsayi mai girma yan uwa sannan kuma hallu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa umara zuwa umara kafara ce a tsakaninsu wannan yana nuna ma umara ana so a dinga yawaita yin ta wasu suna ganin cewa mutum ya dinga yawan zuwa umara ina ma a ce ya sa kudin a wani guri ko ya gina kaza ko ya makamanta haka la shi ma ibada ce wala Allah wannan zuwa umarar da yake kudin ya karu yayi ayyuka na alkhairi da wannan karuwar ta kudin wannan manzala yake cewa kafara ce tsakaninsu sannan kuma hallu manzala ya ce alhajjul mabrur haji wanda yake amsasse haji wanda yake ingantacce kyakkyawa an yi shi da niyya kyakkyawa don Allah ba don ka dawo a ce ma alhaji sannan kuma hallo ka yi shi akan yadda maza Allah ya koyar to wannan hajjin bayyada sakamako sai aljanna haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi yasa shugabanninmu masu lura bangaren aikin haji kama daga tun daga hukuma har zuwa jagoron da suke lura da aikin haji suna kokari wajen daukan malaman suna domin su koyar yadda ake yin aikin haji shi yasa hajjil mabru bai ya kasancewa sai in an koyi yadda ake yin shi aikin haji yan uwa malamai suke cewa fa'ida da ke da cikin aikin haji lokacin da zaka yi bulaguro ka shirya kayanka zaka tuna bulaguro da zaka yi babba shine zuwa tashin alkiyama lokacin da ka cire kayanka da kake sawa masu kirkiri masu kyau za ka tuna ranar tashin alkiyama mutuwa in ta zo maka li irin likafanin nan dai da kake sawa irin shi da za ka zo ka tsora babu wando babu dinki babu komai wannan ga mazaje sannan lokacin da ka zo kana cewa labbaik Allahumma labbaik kana tuna ayoyin da hadisan da manzo Allah umarni kana amsawa Allah duka ayyuka na aikin hajji malamai suke cewa an ka bincike su ɗaya bayan ɗaya za ka ga suna koya ma darasin da ka jima kana karanta shi amma a aikace suke koya masu lokacin da ka je ka gamu da alhazzai ranar arfa ka tsaya a ranar arfa za ka suna tsayuwa gaban allah maɗaukakin sarki shi yasa fil ghalib abin da ya fi yawa in mutum ya je aikin hajji ya dawo za ga halin shi na canzawa ba don komai ba saboda wa'innan ababen da yake ji lokacin da mutum ya tahi garin makka zai tuna dukkanin ayoyin da ake magana akan makka da sauransu wanda suka sabko a nan gurin zai ga ɗakin allah maɗauke sarki kuma hallo in ya tahi madina zai ga dukkanin hadisan da suka zo ga manzala sama da ayoyin da suka sabka ga annabi muhammad sama a wannan garin ne yani mutum zai ga mashahid wanda za su ƙara mishi imani manzan allah sama Allah ya wajibta aikin haji ya umarce shi da ya gaya mutane a shekara ta tara bayan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu sa magana da tahi inganci ta malaman sira sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi aikin haji wanda shine ɗaya ɗaya tallital wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwar shi shine aikin haji guda ɗaya shine wanda ake ce mishi hajjatul wada yayi shi a shekara ta goma a cikin wannan aikin jabir radiyallahu anhu ya rawaito yadda manzo Allah yake yin aikin haji duk a cikin ruwayat in an zo he manzo Allah dinga cewa na yi aikata haka dan ku ga yadda na aikata ku yi aiki da abin da na aikata sannan kuma hallo a wata ruwa ya mazala ya ce ku riki aikin hajjin ku daga gare ni kenan aikin hajji kawai sallah ce bayya amsuwa matukar baka yi shi bayan da annabi Muhammad sallallahu alaihi ya koyar sannan kuma hallo aikin haji malamai a tarifin shi suke cewa shine kanifaci makka ba wani guri ba duk wanda ya tafi wani guri ya ce da sunan yayi aikin haji wallahi bai ba da akwai wasu akidu mummuna wanda ake yadawa akan cewa in ka tafi guri kaza daraja shi ya yi aikin haji wallahi in ka tafi bakka da ladan ma domin babu shi a tsari na addinin musulunci kenan makka ce za ka tahi a nan ake yin aikin haji domin ka yi ayyukan da annan muhammad sassam ya koyar ba a kowane lokaci ba inda ma a wata na watattuka wanda ake yin aikin haji a cikinsu shine shawwal da zulkada da zulhijja duk da in ka fara aiki a shawwal ba za ka idasa aikin haji ba a cikin shawwal ko a zulkada dole he ka je zulhijja goma farko nashi a takaice uwa wannan shine aikin haji aikin haji yana da matsayin gaske yana da girma yana da daraja wani zai iya cewa ana magana akan abin da kaɗan ne daga cikin musulmai suke da damar zuwa yin magana akan shi na farko girmama sha'ira ta addinin musulunci ne na biyu ƙara faɗakarwa ne wani yana nan yanzu yana tunanin in yau miliyan goma ta samu ya fara fasali zai rushe wannan bangaren na gidan shi zai karo amarya zai yi waye zai yi waye zai canza mota zai yi waye ya fara fasali akan wannan abu ba zai taba tunanin cewa ba da akwai wani abu da yake wajibi ne akan shi a rayuwar shi kafin ya tai zuwa ga Allah ya yi shi shine aikin haji sau ɗaya ka yi shi wajibi ne in ka kara akan sama mustahabbi ne neman lada ne ƙarin lada ne kenan yan uwa ya rage a gare ka aikin haji irin jihadi ne idan babu damar yin shi bakka da kudura bakka da dama saboda talauci saboda rashin lahiya saboda damar rashin damar yi to babu abin da ya rage akan ka shine niyya kuma malamai suke cewa a ƙarƙashin aikin haji da akwai tarbiyya ta musulunci dole ne duk wani uba ya dinga kwaɗaitar da ɗan shi akan aikin haji ta hanyoyi da dama kamar hanyar ka dinga mishi alkawali in kai kaza zan maka kaza in Allah ya bani kuɗi ko makamanta haka da yawa da akwai mutanen da za su dinga wa ƴaƴansu alkawallika za su wa ƴaƴansu kaza akan in sun yi kokari na karatu ko na ilimi su yi ta musu alkawallika na duniya zalla bal wani yayin mishi ma alkawali zan kai ka faransa ka je ka yi hutu ko zan kai ka kudu ka je ka yi hutu ko makamanta haka bayya mishi alkawallukan cewa aikin haji ko zan kai ka umara wanda za ta sa shi sila da Allah maɗaukakin sarki dan uwa aikin haji ya haɗu da umara kamar yadda manzala su sama ya bayyana sannan kuma hallo manzala sama ya yi aikin haji lokalar da ake ce mishi alkiran ya yi umarni da a yi attamatto tamatto shi na ɗauki aikin haji a ɗauki niyya ta yin umara sai an gama ayyuka na umara sai a yi tahalluli zuwa ga rana ta takwas daga wata na zulhijja sai a tashi da sauran ayyuka a takaice da yan uwa magana akan aikin haji magana ce mai tsawon gaske magana ce mai girma kuma wajibi ne akan dukkanin musulmi yanzu malamai suke cewa yayi kokarin sanin wani bangare daga cikin hukunce hukuncen aikin haji yanda in yau aka ce ma tashi mu je aikin haji ka riga ka sani ƙara tunatar ma ne za a yi abinda muka faɗi daidai Allah san ya shi cikin mizan na hasanat ummu abinda muka yi na kuskure Allah gafarta mana sannan yan uwa wannan masu zuwa aikin haji wajibi na akan mu mu lura mu kama musu da addu'a Allah kai su lafiya Allah maido su lafiya sannan kuma hallo yan uwa wannan ƙasa ta mamlakar arabiyyar saudiya wadda ƙasa ce ta tauhidi ƙasa ce wadda ta tsaya inda a hannun wata ƙasa a hannun wasu mutane wannan masallacin yake inda ake zuwa a yi ayyuka na haji inda a hannun wasu waɗanda ba a ƙida ta ahalu suna ba suke wallahi da tuni an wasa da tuni in ka tahi abin da ka karanta a littattafai daban abin da kake gani daban amma walillahi alhamdu wal minna kokarinsu da kama wasu yasa abin da ka gani a littafin da ka karanta na fiqhu shine zaka tarda a aikace wannan ba karamin kokari bane ba dole su ma musa su a cikin addu'ar mu Allah sanya musu alkhairi Allah kama musu sannan kuma Allah ya biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ya yassare mana damar zuwa domin ajiye wannan aiki na farilla na wajibi Allah ya sarewa musulmi Allah kama mana wannan ƙasa tamu Allah kiyaye mu da dukkanin sharrika da musibu da suke faruwa a wannan duniya Allah ka yayewa kasashen musulmai ya Allah maɗaukakin sarki wannan wahalhalu da tsada na rayuwa Allah ka yassare mana Allah ka mana sauki a kansu wannan zahi da ake Allah ka hudda mu daga shi lafiya ya Allah muna roƙa Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka yassare mana hanyoyi na arziki da albarka Allah ka tabbatar da mu akan addininka Allah ka ɗaukaka musulmi da musulmai shugabannin mu Allah ka agaza musu Allah ka kama su ka ja su zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah ka tabbatar da wannan ƙasa ta mu ka kiyaye da wannan gari namu da magaram Allah sanya albarka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر